الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يو أشرين ده هدوء وتر ربيع الأول هجرة دبود قريب الثلاثين تفس ما أشرين ده هدوء وتر شادي وشكرة دبود يلوبو شاشدة ميلادية زام تاشد رسينا أشرين إن شاء الله أشكين كراتمنا ألفية إمام السيوطي wannan shi ne abin nan kanin darasi ne ko? na'am bismillah za mu tashi al-gharibu wal-azizu wal-mashhuru wal-mustafiru wal-mutawatir na'am darasi na ashirin eh na faɗa yi ko? zahir
قال الناظم رحمه الله الغريب والعزيز والمشهور
waɗannan anwa ne kowane daga cikin su nau'i ne nau'i na al-gharib al-aziz al-mashhur al-mustafid al-mutawatir dukkaninsu a nau'i ne na hadith ta hanyar a wato sunan hadisi ne wato taksimin hadisi ne ta hanyar asani da aka ruwaito shi da shi ta hanyar zuwansa gare mu kusan ibn hajar ya kassama hadisi taksim guda uku ilmin hadisi da farko bitibari mantaha ilaihi sanad in aka yi waito hadisin isnadin gawa yake tikewa in ya tike ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ce masa marfu in ya tike ga sahabi a ce masa moko in ya tike in ya tike ga tabi'i a ce masa mako sannan kuma bi itibari wannan sifa ɗaya kenan ta hadi sifa ta biyu bi itibari al-qabul war rad karbabbe ne hadisin ko ba karbabbe ba in karbabbe ne maqbul in ba karbabbe ne mardud shi kansa maqbul akwai wanda ake karban sa ala a'la darajatul qabul shine sahih ko kuma wanda bai kai ta ba shine hasan sannan mardud akwai wanda ake tawaffufi a kansa ba a yi raddin sa gabaki ɗaya ba ko kuma dai kai janibin raddi ya fi rinjaye shi ne za'i akwai za'ifin jiddan wanda baya karɓaɓuwa akwai kuma mawudu to yawancin mustala duk akan wannan kashi ne biyu yake saboda wajen sifar kabul ɗin da sifar rad da sauransu sannan ta ismi na uku shine bi itibari turuqu wusulihi ilayna ta hanyar da ya zo mana shi hadisi in ya tashi zuwa mana ko dai ya zo mana gari shi ne mai riwa isnadi daya ko ya zo mana aziz ko ya zo mana mashhur ko ya zo mana mustafir ko ya zo mana mutawatir ko kuma ka ce hadisi ta hanyar yadda yake zuwa mana ko ya zo mana ta hanya da yake yufidu la ilman qat'i shine mutawatir ko kuma la yufidu ilman qat'i shine ahad ahad jam'u wahid to karkashin ahad shine zaka samu al-gharib al-aziz al-mashhur al-mustafid al-mutawatir shi kuma mai cin kashin kansa wannan duk shine mustala gabaki daya a dan wannan wannan shine mustala to yanzu mun shiga kashi na uku shine yace al-gharib wal-aziz na'am zuwa kashi na'am
الأول المطلق فردا والذي له للكلام فقد له
yau al'awwalul na'am wasmal aziz واسم العزيز والذي رواه wasmal aziz dai ko wasmal aziz yace muku a a na ba zai yi ba wasmal aziz wasmal واسم العزيز والذي رواه ثلاثة مشهور ما رآه
na'am
قوله يساوي المستفيد ولا أصح هذا بالأكثر ولكن ما وضح na'am yace al'awwalu na farkon su shine al-mutlaq wanda yake al-mutlaq fardan shine wanda aka itlaqin sa halin kasancewar sa shi kadai fardan wato wanda ya zama to fardul mutlaq kenan da ma sai ya ce masa al-mutlaqu hala kaunihi fardan Eh, sai da ya kawo ya kaddamar da sifar akan al-mawsuf al-mawsuf din ya zamanto ya kawo shi a a halin a ko da ke wannan tamyiz ne al-mutlaqu fardan eh, tamyiz ne wato wanda aka sake shi a wajen kadaitawa shine al-gharib wanda yake an wato ya kadaita ta kowace fuska ba tare da wani kaidi ba wallazi lahu tariqani faqat wannan kwa da yake da hanyoyi guda biyu kawai da yake da tariƙa guda biyu kaɗai faƙaƙ fahas lahu gare shi huzi wannan lirrawi ya ce amma huzni hud ka riƙi wasmal azizi lahu lahu hud wasmal azizi wa saurin wannan lahu ɗin ya ta'allak bi a wasmal azizi hud ka riƙi wasmal azizi alamar al'aziz lahu a gare shi wato sunan al'aziz wato ka kira wanda yake da tsariƙa ne faƙaf al'aziz sauraka cikin wannan baitin da rabin ya fassara mana algarib da kuma al'aziz wallazi rawahu talatatun wanda kuma mutane uku wanda kuma wato hanyoyi uku aka ta hanyoyi uku aka ruwaito shi wanda mutane uku suka ruwaito shi mashhuruna shine mashhurin mu malamu wato ɗaliban ilimin hadith mashhurin mu muka ce mashhur shine wanda mutum uku suka rawaito shi ra'ahu qaumun haka ra'ahu qaumun yusawi almustafida waɗansu mutane suna ganin ya daidai yake da almustafid wal asahhu abinda kuma yake shine abin da yafi sahih inganci hada shi almustafidu din bi akthara shine wanda aka ruwaito shi bi akthara min talata in ya wuce mutum riwayar mutum uku a lakin ma wadah amma bai bayyana ba haddu tawatur haddin tawatur bai bayyana gare shi ba wato ya fi riwayar mashhur bai kai mutawatir ba shine mustafid wannan shine asa sauraka waɗannan su ne abin da ya ce a kun gane abiyat ɗin ko akwai ɗan taƙid a kansu al'awwalu wannan mubtada ko al-mutlaq khabaru fardan kuma ya zama tamyiz wanda yake bayanin wajhul itlaq wato hadisi na farkon su shine wanda aka saki shi halin kasancewar safar wato shine al-fardul mutlaq wannan na farko kenan al-qarib wallazi lahu tariqani faqat wannan mubtada ne kun gane wallazi lahu tariq wallazi ismu mawsul lahu tariqani wannan aljumla ita ce silatul mawsul lahu tariqani inna mubtada wa khabar jumla ce ismiya ta zama to silatul mawsul wallazi lahu tariqani faqat to labarin wallazi din shine khud khud wasmal aziz ka riki wasmal aziz lahu to amma ana yin a za a iya yin labari da jumla insha'iya na'am aljumla insha'iya jumla labari ba dole zaman to jumla khabariya ba a mubtada a zaman to suna ko jumla khabariya za a iya yin labari da jumla insha'iya eh za a iya yin labari da jumla insha'iya za ka iya cewa zaidun idribhu ko zaidun doke shi tunda akwai rabit akwai rabit tsakaninsu idribhu rabit azamir da yake komawa gari shi saboda haka wannan jumla ce insha'iyya khud wasmal aziz ta zamanto khabar ka riki wasmal aziz alwasm shine al'alama daga nan ne aka sami ism suna an ce masa suna saboda kowane suna alamar mai suna ne lahu jarar wa majrur muta'alliq bi wasma walladhi rawahu thalathatun walladhi mubtada ismul mawsul rawahu thalathatun wannan jumla fi'liya ce rawahu fa'il thalathatun shi rawahu fi'il thalathatun shine fa'il wal jumla al ismiyya ta zama silatul mawsul wal walladhi rawahu thalathatun mashhuruna wannan shine khabar din wannan shine mashhuri a wajenmu to rawahu qaumun yusawi al-mustafid wannan jumla ce daban ra'ahu qaumun wannan mubta a fi'il wa fa'il ko ra'ahu fi'il wa fa'il wa maf'ul qaumun tin shine al fa'il yusawi al mustaqim wannan ra'a kun san tana buka a a- a- ra'a tansibu maf'ulain ko to ra'ahu abdamir na ra'ahu shine maf'ulul awwal a yusawi wannan jumlar ita ce ma- a- fi mahalli nasbin ita ce maf'ulul thani yusawi al mustaqim wal asahhu hadha wal asahhu abinda yake shine wannan mubtada ne shi ma abinda yake mafi inganci hadha bi akthara wannan akwai taqdir ai hadha a- a- wato yarwihi a- hadha bi riwayati wa- wato bi riwayati akthara an shafe a, wato masdar a, an shafe maf'ul mutlaq wanda aka kaddara shi da wa- a- a- a- wanda aka wanda aka kaddara shi daga wajen rawahu thalathatun wato wanda kuma yake ha a a wal asahu hadha bi akthara ai hadha yaudu ila al mustafid bi riwayati akthara da riwayan mafi yawa walakin ma wadaha haddu tawatur ai wadaha nan bi ma'ana mattabaha ba wato haddin iyakar at-tawatur bai bayyana ba a wato akan akansa na'am mu karanta shafi الذي أي هذا المعروف na'am وهو الضعيف shine nau'i na 20 shine nau'i na 22 والعزيز da kuma al-aziz وهو الثالث والعشرون shine al-thalith nau'i na ah, 23 والمشهور da kuma al-mashhur وهو الرابع والعشرون shine na 24 والمستحيل da kuma al-mustafid وهو الخامس shine والعشرون na 25 والمتواتر
da kuma al-mutawatir وهو السادس والعشرون shine as-sadis wal 20
وكلها الصورة أخيرا dukkanin waɗannan nau'o'i guda guda dukkan waɗannan nau'o'i guda biyar siwal akhir banda na ƙarshe shine al-mutawatir ana ce musu ahad
وخبر واحد wa khabar wahid wato jam- mu- a- jam'in su a gabaki ɗaya ana ce musu ahad Mm, amma mufradin sa shine khabar wahid khabar a- khabar wahid ko khabarul wahid zaka iya cewa khabar wahid ko khabarul wahid Eh, wato khabarul wahid shine khabar ra- khabarul rawi al wahid ko kuma kace khabar wahid ai wato ruya bi isnadin wahid
وهو لغة wa huwa lughatan abinda ake ce ma khabar wahid ما يرويه شخص واحد shine abinda mutum ɗaya yake ruwaito shi
واصطلاحا a- a- kuma wa- a- a- kuma wato istilahin malaman ilimin hadith ما لا يجمع الشروط المتواتر shine wanda bai hada sharuɗan alhadithul mutawatir ba shine bambancin shine kawai A- amma kuma t- to sharuɗan mutawatir zaka san su kawai amma aka gaya maka khabarul wahid shine wanda bai cika sharuɗan almutawatir ba wannan shine shine mafi saukin ta'arifin sa to saboda haka kaga kenan kana buƙatar ka san mutawatir kafin ka san ahad tunda an rataye ta'arifin ahad da almutawatir na'am
قيل إن أهل الحديث wa a- ana an ce malaman hadith يذكرونه باسم خاص ba sa ambatansa da sunansa keɓantacce المشهور بمعناه الخاص dai wanda yake ba da ma'anarsa wadda take keɓantacciya وإن وقع في كلام خبير a ko duk da yake ya zo a cikin ma- maganar al-khatibul baghdadi وفي السياق إشعار a cikin a cikin yanda yayi siyakin maganar tasa akwai sanarwa لأنه يقع فيه غير أهل الحديث
da cewar wato ba ahl- ahlul hadith sune waɗanda ba ahlul hadith ba sune suke ijtimai a kansa
ورد بأن الحاكم وابن عبد البر وابن وابن حزم ذكروه wa an yi rajin wannan magana da cewa alhakim da ibn abdulbar da ibn hazm duk sun ambace shi duk wannan yana magana ne akan almutawatir ba eh ina ganin wato almutawatir baya cikin mabahis din ilimin hadisi yawanci malaman usul ne suke magana ba a magana ba a samun sa a cikin maganar malaman hadisi sai aka yi raddi cewa to ai ga ibn ga alhakim da ibn abdulbar duk sun da ibn hazm duk sun ambace shi kuma kowannen su yayi rubutu akan ulumul hadisi
وأجيب بأنه لم يذكروه باسم المشهور بمعناه to amma raddin da aka yi sai aka ce to a ai da suka ambace shi ba su ambace shi da sunan da yake ba da da yake ba da da yake sanar da ma'anarsa ba
بل وقع في كلامهم abinda dai kawai ya zo a cikin maganarsu تواتر عنه صلى الله عليه sukan ce tawatara anhu sallallahu alaihi wasallam wato ya yi tawaturi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da sun ce menene tawatar din ba
وأن الحديث الفلاني kuma sukan ce wannan hadisin mutawatir ne
وترجم خمسة me a dalilin wato fuskar da yasa ya hada dukkan waɗannan nau'i guda biyar في a ترجمة cikin tarjama guda ɗaya wato a babi ɗaya مع الترغيب فيه tare da kan cewar a a
مع التركيب فيه ma taraqi fihi tare da kan cewa zai yi taraqi ko ko tawaqqi taraqi to kenan ma taraqi fihi tare da at-tarqiya wato daukar su daga mataki zuwa mataki
الأول
me jawabi ha jaliyun shi yasa yawa jaliyun a bayyane yake me yasa wato abin da yasa ya ambata su tare saboda duk kowanne menene to fuskar ya ce jaliyun ko ya ce jaliyun ko to ko a wajen ku jaliyun ne eh me me ma'anar jaliyun wa be to wa zai bayyana mana wuduhin nasa
الجليل آه.
رواية إسماعيل eh العزيز آه.
رواية إسلام eh في تركي eh و- eh to ai wai tare da wannan taratsi din نعم me yasa ya tara su waje daya
عدد
adadi bi itibari turuqi wusulihi ilaina abin da ya kamata ku ce kenan to dukkanin su sun sifanta hadisi ne ta hanyar yaya ya iso zuwa wajen mu yaya adadin hanyoyin da ya iso zuwa wajen mu shine yasa yace jaliyu na'am al'awwalu الأول أي الغريب al-gharib fal'awwalu to kaga na farko shine al-gharib
هو المطلق
al-gharib a a lugha هو المطلق a- a- a- ma'anarsa a lugha shine wato a, wanda yake al-munfarid a, wanda yake shi shi kadai ya zo kamar ana ce me yasa ake ce ma bako gharib saboda ba shi da kowa ko ba shi da kowa ya zo shi shi kadai ai sifa mushaffa sifa mushabbaha bi ma'ana al-munfarid aw al-ba'id an aqaribihi shine ma'ana al-gharib to wannan shine sunansa a lugha yace huwa al-mutlaq fardan يعني منفرد بالمعنى yana nufin wato wanda yake mutum ɗaya ya mutum ɗaya kaɗaita da riwayarsa في أي موضوع وقع ko a wani waje ne kaɗaituwar ta afku a- من السنة daga ka- kaɗaituwar ta kaɗaituwar ta auku da shi minas sanad a cikin isnadi على ما تقدم في الأفعال fil kamar yadda ya gabata a cikin al-afrad babin da ya gabata
والحديث nan ya ce ifrad ba ifrad bane afrad ne kun gyara kan a cikin ko Mm.
والحديث الذي to kun gane al- a- a- wato nan mutlaq in tafarrud shine al-gharib mutlaq in tafarrud sawa'un fi asli sanad ko kuma fi ayi mawdi'in min al-mawadi' inda aka samu at-tafarrud Mm. sai dai idan a asli sanad ne za a ce al-gharib al-mutlaq in kuma fi asna'i sanad za a ce al-gharib al-nisbi ko kuma idan garabar da wani itibari ne kama a ce tafarrada bihi ahlu baladin ko kuma tafarrada bihi a a lam yarwihi fulanun an fulan da sauransu na'am
والحديث الذي له طريق wal hadithu alladhi lahu tariqani shi kuma hadisin da yake da wato hanyoyi guda biyu عن شخصان yana ai abin da ake nufi da hanyoyi guda biyu shakhsani mutum biyu su su kadai din عن اثنين su ma su waito daga mutum biyu ولو faqat na'am ولو بمرتبة ko da a martaba ɗaya ne aka samu wannan
لو بدون na'am kar- gare shi ka yi rukun karki wasma وصلة ai al- na'am wato karki alamar alhadith al'aziz Mhm. al'aziz ma'anar aziz wato shine wato a, mai abu wanda yake mai kima yadda kima ta sanya shi da wuya a same shi hada aziz wato hada nadir Mm. wato qalil abinda yake rabo da karancinsa da wuya a same shi yasa ake ce masa aziz don haka ake ce masa a hausa za mu ce ya buwaya ya buwayan ma'ana wato ba za a iya kai ba za a iya samun sa ba ba za a iya samun sa ba kamar Allah ne an ce masa ya buwaya saboda ina ma za ka gan shi ballantana ka ce za ka cin maza to to shi ne ma'anar al'aziz daga izza waɗansu kuma suna cewa al'aziz daga wato al-mu'azzaz wanda aka karfafa shi wanda aka karfafa shi saboda al-hadith al-aziz yayin da ya samu hanya biyu kamar ya karfafa da riwaya ɗaya da riwayar ɗaya hanya hadisi ne ɗaya da aka rubuto shi da wata hanya sai ya karfafa da wannan riwaya sai sa aka ce masa aziz na'am
سمي به بالله وجوده an ambace shi da al'aziz liƙillati wujudi saboda ƙarancin samuwarsa wa izzatihi da kuma saboda ƙarfinsa buwayarsa أي قوته izza bi ma'ana kowa saboda aiwato saboda kowarsa ƙarfinsa بمجيئه من ta hanyar zuwarsa ta wani- ta wata hanya
وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه ba sai ba sharadi bane na alhadith sahih sabani ga wanda ya riya haka Uh, mun karanta shi ko walaysa shartan lis sahih fa'lami wa qila shartun wa huwa qawlul hakim Mm, al hakim shine ya faɗa shi yasa yana yace liman khilafan liman za'amahu yana nufin wa al hakim Eh, mun karanta wannan ko na'am
الحديث الذي رواه خلافه shi kuma hadisin da mutum uku suka ruwaito shi هو مشهور shine mashhurin a wajen mu أي أن السنة بمشهور shine muke shine abinda ake kira al-mashhur a wajen muhaddisi al-mashhur ismu maf'ul ne min a a wato min min ash-shuhra Mm. shuhra ash-shuhra ma'anar shuhra shine wato a, al-istifada kusan ma'anar sai da istifada ya yaduwa ana cewa wa- fulanun mashhur ai bi ma'ana ishtahara ya shahara kowa ya ya san shi to yayin da aka abinda ta suka kira shi mashhur saboda riwayar mutum uku tana mayar da hadisin ya zamanto sananne wanda zai zamanto ba bako ba na'am وهي الوجوه min ash-shuhra abinda ake nufi da ash-shuhra shine al-wudu shine bayyana
وقد رآه قوم waɗansu mutane waɗansu malamai من أئمة الفقهاء daga ah, daga manyan daga manyan malamai na fiqhu أنه يساوي الحديث kusan alƙawun in suka ce ƙawun mun taɓa wannan mun yi wannan magana ko cewa ƙawun ana nufin rijal malamai manya
أنه يساوي الحديث المسلم cewa yana yin daidai da alhadith al-mustafid an kira al-mustafid daga istifada shi kuma huwa al-intishar
سمي به an بالانتشار ambaci an bashi wannan suna al-mustafid lintishari saboda daidaituwarsa من فعل المعنى daga wato fadal ma'u fadal ma'u ruwa ya kwarara ya fidu yana kwara- kwarara faidan kwarara wato ya kwarara har ya cika wani har ya cika wato gaba har ya fito daga cikin gaba ya yi ambaliya
فهو حتى صار ya yi yawa har sai da ya yi ambaliya ala tarafil wadi a kan gefen wato a, wadi
ومنهم من لا يرى بينهما daga cikin malamai akwai waɗanda suka bambance tsakanin al-mustafid da al-mashhur وهو الأصح wannan shine mafi inganci
وهذا المستفيد to fa fa hadha al-mustafid shi al-mustafid يكون برواية أكثر bi riwayati akthara yana kasancewa da riwayar ma wanda suka fi yawa min ath-thalatha daga wato mutane uku من ابتدائه إلى انتهائه daga farkon sa zuwa ga karshen sa
المشهور أعظم من ذلك al-mashhur kwa ammu min dalika shi yafi ta'amimi daga wannan zai iya zamantowa farkon sa mutum uku amma karshen sa a farkon sa mutum uku karshen sa kuma yafi uku din ko kuma a wani juz'i ya zamanto yafi uku ko kuma ga baki ɗaya tun daga farkon sa har karshen sa mutum uku ne kawai shi amma al-mustafid dole ya zamanto daga farkon sa har karshen sa akthar min talata aksar min talata in ya in a wani waje daga cikin isnadin ya zamanto aqallu min ta- ya zamanto ya zamanto talata fa- ya zamanto uku ko kasa da haka to ba mustafid bane ya zama mashhur
ومنهم من أنكسر wa minhum man akasa akwai daga cikin su kuma wanda ya akasa ya juya
وعبارة بالإسعاف
ibara ta a cikin al-isaf وقيل إن أخذهم أي آه، الإسعاب وانا لتافي الإسعاب بس وانا لتافي الناس بقى هم؟ إسعاف الم آه، إسعاف- إسعاف المبطأ من رجال الموطأ آه، آه، ba zai zamanto haka ba tunda tunda ai lit- a- a- wannan ba sharhin suyuti bane Eh, إسعاف ذوي البشر يكون
ko
عن aha to ita ce kenan kuna da ita a cikin tana cikin shamila shi kenan ana da ita na saboda haka shine yayi ta kenan Mm. na'am wa ibarati ibarata a cikin littafin al-is'af وقيل إن أقلهم wa wa- a wani kaulin an ce akallan su أي العدد الذي تثبت tabutu bihi بالإسلام adadin da istifada yake tab- take tabbata da shi أكثر من الصلاة shine abin da ya fitara abin da ya fi uku yawa
وهذا ابن الحاج wannan maganar Abu Amr ibn al-Hajib ce ibn al-Hajib daga cikin fuqaha'ul malikiyya Ma- wa- wata wannan matsala ce ta usul me yasa suke magana wannan saboda tarjih wannan saboda daga cikin masail tarjih
فإنه قال domin shi ibn al-Hajib ya ce المستفيض al-mustafidu shine ما زال نقله على ثلاثة wanda masu ruwayarsa suka suka fi mutum uku
وقال العدد amidi العدد al-amidi shamsuddin al-amidi ash-shafi'i yace هو ما نقله جماعة shine hadisin da jama'a suka ruwaito shi تزيد على ثلاثة wanda suke fin mutum uku وأربعة da kuma hudu ma وهذا قول آخر wannan wani kaulin ne daban غير قول ابن الحاج banda kaulin ibn al-hajib كما هو الغيب kamar yadda yake mabayyana saboda haka a- a cikin ibarar a cikin ibarar shi a turmisi akwai shi akwai difka da ya ce idan ya zamanto wato adadin ruwat din sun fi uku Eh, sun- a- a- adadin ruwat din sun fi uku min a- a- a- daga farkonsa har ƙarshensa shine al-mustafi idan ba su cika wannan sharaɗin ba ko da a waje ɗaya ne to ya zamanto ba mustafid ba ya zamanto mashhur to amma ibn al-hajib kaga itlaqi kawai cewa ya akthar min talata ba tare da tafsir ba saboda haka kaga a bisa wannan hadisin da yake da wato mutum a hudu suka ruwaito shi a kowace tabaka daga cikin tabakatu sanad za a ce masa mustafid a wajensa za a ce masa mustafid haka shi kuma al'amidi shi kuma ya ce talata da arba'a to ko da ke akwai nau'in mitan minar talaku idan aktar min talata kaga arba'a ta shiga in kuma kace ar- a- a- in kace aktar min arba'a kaga arba'a ta fita saboda haka ka shiga da ita sanan ka fitar da ita sanan Eh, saboda haka aka sa wajen tarjini akwai riwaya mashhura mm, da kuma wata mustahiba mm.
to sai a tarjiha mustahiba mustafida akan mashhura mashhura Eh, shine
ولكن على هذا الأصح a sai dai a bisa wannan abin da yake shine mafi sa- mafi inganci na wato na cewa al-mustafid daban yake da al-mashhur
ما نافع ma a- a- abin nan ma dinnan nafiya ce ai abin da yake a- a- abin da yake ma wa baha ai lam yattabi abin da bai bayyana ba
حد التواتر cewa haddun tawatur ya wato haddun tawatur iyakar tawatur bai bayyana ba a gare shi بناء على الأصح الآتي a- abinda an gina ne akan abin da yake mafi inganci wanda yake ambatansa zai zo akan ma'anar attawatur
ولا يحصل التمييز بينهما Ah, wala yahsulu tamyizu bainahuma to amma tamyizi tsakanin su baya samuwa tunda ka ce kawai malam ya malam malam ya abinda yake bai kai haddin tawatur ba to bai bayyane ba ah, idan ya kai haddin tawatur ah, ah, amma tunda ya ce bai bai kai haddin tawatur ba saboda haka in ya kai haddin tawatur bai zama to mustafiz ba
اللهم إلا أن يراد بالأكثر هما ما دون العشرة sai sai dai in ana nufin da al'aksar abinda yake mafi yawa na riwayoyin abinda bai kai goma ba
وجعلناه هناك على ما رجعه muka tafi kuma a can akan akan abinda al-musannif ya rajjahar da shi shine al-imam suyuti من تحديد عدد التواتر na iyakance adadin wanda adadin wato at-tawatur إلى عشرة da mutum goma ومطلوبة da abin da ya sama da shi wato shi wanda ya dauki cewa adadin tawatur shine mutum goma saboda haka al-mustafid shine abin da yake sama da uku bai kai goma ba to amma kamar mu kuma yanda muka ko da yake dai yanzu zai zo a cikin wannan tunda a a- a lokacin da muka yi karatun nuzha abinda al-hafiz ibn hajar a ya rajjahar da shi shine kan cewa a babu wani adadi Had- wato adadin tawatur ana haddade shi ne da adadi ma'anawi ba adadi rakam ba lamba ba lamba ba ce yasa har suke cewa akharu na hakamu fattarabu bi mithli li fawqi ashrin dumminat hal kutubu suka yi tsirabi kowa ya wannan yace wannan yace mutum wato akwai wanda ma suka ce mutum 70 saboda makhtara Musa 70 rajulan lillahi tunda za su je ne su zo su gaya ma bani Isra'il cewa sun ji zancen Allah to saboda haka wannan adadin su ne zai bada ilimi waɗansu kuma suka ce hudu saboda a- a- abin nan saboda abin nan laula a- a- a- a- laula jawo alaihi bi arba'ati shuhada Eh, waɗansu kuma suka ce mutum goma sha biyu ne Eh, wa qatta'nahum ithnay a a- wannan a wa yatahafna mithaqa bani isra'il wa ba'athna minhum 12 naqiba 12 naqiba waɗansu kuma suka ce arba'in saboda su ne adadin da alƙarya take yin alƙarya da su har za su yi sallar juma'a ga sunan dai kowa sai ya ɗauko wani abu shine hafiz ibn hajar ya ce dan ma in an ɗauka wannan adadin ya ba da fa'idar ilimi a wannan waƙi'ar bai nuna kan cewa kowace aka same shi zai ba da ilimi tahrir jayyid da ibn hajar ya yi rahmatullahi alaihi na'am فليتأمل fal yuta'ammal to ai tunani akan wannan
وكل من البريد وكل آه، آه، آه، وكل ينقسم لما بصحة وضعف يتسم kowanne daga cikinsu wato algarib wal aziz wal mashhur wal mustafid yana kasuwa lima yattasimu bi sihhatin wa da'f yana kasuwa ga abin da ake sifanta shi bi sihhatin da inganci wa da'fin da rauni wato kowanne daga cikin algarib wal aziz wal mashhur wal mustafid zai iya zamantowa sahihi zai iya zamantowa sahihi zai iya zamantowa da'ifi an fahimta ba wai dan an ce hadisi mashhur ya zamanto sahihi ba bal zaka samu hadith wanda yake mashhur ba sahihi ba da'if taban akwai a a ko da yake zai zo wannan magana saboda haka alhadith almutawatir shine kawai bashi da wannan sifa shi alhadith almutawatir bashi da ma'ana kace in an kace maka wannan hadisin mutawatir ne kace to sahihi ne in kai wannan tambayar sai a ce a to baka san ma menene mutawatir almutawatir da'iman sahihi yufidu ilmu kace sahihi Uh, wanda yake ba mutawatir ba shine wanda yake zai iya zamantowa sahihi ko bai to shine abin da yake nufi kenan cewa kullun yanqasim lima bi sihhatin wa da'fin yattasim ay wa kullun yanqasimu uh, lima yattasimu bi sihhatin wa da'fin na'am
وكل من الغريب والعزيز والمشهور والمستفيد kowanne daga cikin al-azizu al-gharibu wal-azizu wal-mashhur wal-mustafid ينقسم بما حكم بصحته
yana kasuwa ya zuwa ga ake hukunci بصحة da inganci وحسن da husnin da, da, da cewa hasan ne
وضعف wa da'afin da kuma rauni yattasim yake sifantuwa da shi amma wannan da ya yi da ya kaddara hukima din nan ya kara masa babu bukatar ya kara ya da kawai ya rataya ta da yattasim din shi kenan
في كل منها a cikin kowanne daga cikinsu akwai almaqbul هو ما يجب العمل به shine wanda aiki da shi yake wajaba عند الجمهور a wajen jumhurin malamai a cikinsa kuma akwai almardu a wa huwa alladhi yurajjahu sidq al-mukhbar bihi al-mukhbir bihi na'am wa fihi al-mardud eh wa huwa alladhi lam yar eh lam yatarajjah wa ba lam wa huwa alladhi lam yarjah sidq al-mukhbir bihi akwai lam kware da gaske almardud shine wanda yake gaskiyar mai ba da labari da shi ba ta inganta ba ba ta- ba ta- ba ta yi rinjaye ba lam yarja wa wa sayati babu amthilatihi waɗansu misalan wannan za su wal ghalibu ad-da'fu 'ala al-gharibi uhum. في متنه وسند واثنان قد ولا نرى غريب متن لا سند yace wal galibu abinda yake galibi adda'fu alal gharibi rauni akan al hadithul gharib wato yawanci al afrad zaka same su da ikai shi yasa littafin darqutni al afrad da kuma mu'jamul awsat na at-tabarani suke daga wajen mazanin samun hadisai da ifin saboda dukkaninsu sun yi su ne akan al'ahadithul ghariba hadisai wanda suke gari shi yasa ce to galibi akan al-gharib abba mai rauni saboda haka wanda yake ta kokarin ya je ya nemo hadisi da ba a taba jinsa ba yana neman da ifi wa qusima al-fardu shi kuma alhadithul fard dinnan an kasa shi ila gharibi ya zuwa ga wanda yake gharibi wato bako mai kadaita fi matnihi a mataninsa wa sanad da kuma a sanadinsa wathnani kashi na biyu kuma qad shine wanda yake fi sanadihi kadai gharibun fi sanad ba fil matan ba wala nara gariba matnin la sanad amma ba mu ba ma amma ba ma ganin wato samuwar matni wanda yake garib amma kuma sanadinsa ba garib ba wato matni wanda yake garib amma kuma yana da sanadi da yawa wannan la nara ba ma samu sa na'am
ولكن الغالب sai dai abin da yake galibi هو الضعف shine rauni على الحديث akan alhadithul gharib والصحة فيه inganci a cikin alhadithul gharib نادرة nadira kaɗanci
قال مالك maliku ya ce شر العلم sharrul ilmin gari mafi sharrin ilimi bako wanda ba a san shi ba
خيره saboda haka kun ga kun san wato waɗansu mutane suna da wata irin cuta a cutar khalif tu'ra suna so ko su zo da abin da ba a taɓa ji ba wannan cuta ce yani cuta ce ta nafs Mm, amma waɗansu ba sa ganewa sai su ɗauka kan cewa wannan hazaka ce ko wani abin da ne a rashin lafiya ce ta rai ta- ta- ta- ta zuciya Mm. to wani shi haka Allah ya yi shi ba shi da wannan lafiya Wal- ka ga wani lokaci in ya je wataƙila aka je aka zaɓa aka zama da shi da psychiatrist aka duba za a gano waɗansu abubuwa wadda in aka ɗan ba shi waɗansu ɗan ƙwayoyi sai ka ga ya yi daidai wa daida akwai wanda da na je na faɗar wani matashi haka Mm.
lokaci irin yana faɗar irin wani amma sai ke cewa ko ai wani hadisi na wani na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna dina gharib sai sai unta gharib ko ba da a Allah sarki to kaga ni irin wannan ne saboda garabar yake so yasa ya bashi irin wannan irin wannan in- in kana kusa da shi wani lokaci ka dan sa shi wani lokaci ya dan je wajen psychoanalyst ya dan samu therapy gaskiya ne mutane mutane ba sa ba sa eh, cuta ce eh eh a abu shi zan zo kan wannan hadisi wato shi alga- eh, mutum da yake so mutum akwai mutum ha- waɗansu waɗansu haka suke so su ba sa son abinda kowa yake faɗa su ba wannan suke so so suke zo da ba wanda ya taɓa ci ya faɗa abu shi ne shuru ɗin ake ai wanda za ka ga ya zama shahar alama ce ta rashin lafiya to shuru akwai wanda suke son haka su haka suke so su su kullum suna kokarin su binciko abin da yake ba wanda ya taba fadarsa su su fada ko ba wanda ya taba jinsa su a ce sun ji shi to wannan shine Ismail suke fada sharrul ilmi shine mafi sharrin ilmi shine mafi sharrin ilmi su magabata sun yi bincike akan alghani ma- manyan malaman hadisi amma ba sa yi sai sun tumbasa wa abin da suke bincike a kansa don kada wani ya zo ya sanya masa isnadi sa- shahararre sananne ya sayar da shi ga mutane saboda haka suna sanin alkali a hadithul gariba don kada wani ya zo ya musu coge to shi ko wannan hadithin al-ghuraba da kake faɗa wannan hadisi ne sahihi inna di- inna inna al-islam bada'a ghariban wa sayudu ghariban kama bada'a fatuba lil-ghuraba ai ya faɗa alladina yuslihuna inda fasadin nas wato a lokacin da duniya ta baci wanda su kuma suka rike addini to za su zama baki shine ba shi shi shi- shine bakunta amma mutum ya zama to kan cewa ana addini ana yi kai ka zo ka ce ai annabi ya ce sai akwai gurin ba kai ka zo ka ce sai ka zama bako saboda ka sai ka zo ka yi addini ba inda kowa yake addini ba ai wannan rashin lafiya ce abin da ya faru wa'azi suka ji suka yi da suka yi wa'azi sai da da aka tashi salar isha Mm, sai suka hadisi sai suka amfani da hadisin da yake cikin surat sarar albani mm, akan a takaita a karatun fatiha Mm.
sai ya jawo hayaniya Mm.
to shine sai yake ba da wannan sai ka ita akan ya karanta fatiha kawai Eh, sallar fatiha fatiha
to ka gani shine ai shine algharib din da ka ji abu ce sai ka yi sai ka nuna cewar ba wanda ya sani sai kai na'am na'am eh haka ne amma akwai ma rashin lafiya amma gaskiya din ne yawanci mutum ya- da yake da yake karatu da kansa Mm, a sahafi eh yawanci abin da yakan kawo kenan amma gaskiya in ka kula ko dan su a shi yasa- shi ne za in ka tiba haushi na cewa ai kai wani majhulul hali to irin wannan wanda yake shi komai nasa daban yake eh na'am
وخيره أيام الذي تدرى ya ce wa khairuhu az-zahirul ladhi qad rawahu an-nas mafi alherin ilimi shine bayyananne wanda wanda ma- wanda jama'a su malamai sun ruwaito shi abin da yake mashhuri wajen malamai shine mafi alherin ilimi Kaga kamar wannan wani yana abin nan duk waɗannan da ake bara mutuwa.
mm
Eh, duk- duk ba, jama'a ne, malamai suna, eh, yadullahi ma'al jama'a.
mm ومن شذ mm shaddat شذ an الى النار eh ahadith ne to kam hadisi ne kuto eh baya da farin wannan eh shi din ne ai duk yana daga cikin wannan eh mutum ya tsaya abin da yake dan wato al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta gushe ba cikin alkhairi zai ba a ce babu addini da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sun juya sun bar addini sai kai kadai na'am وقال عليهم بن موسى ali ibn al-husayn zain al-abidin yace أنبأنا العلم معروفا ilimi abinda aka sani ne kawai وتواطأت عليه الأنصار harsuna suka yi ta- suka yi dace a kansa kowa abin da yake faɗa kenan amma wanda yake so ya ji abin da ba wanda yake faɗa shi shi to wannan ba ilimi ba ne kai Allah ya sauke ni irin wannan ne Allah irin wannan gaskiya irin wannan wa- wato mu saboda rashin harkar ilimin psychiatry din bai shiga sosai ba da dama suna tafiya suna da wata matsala dan tabi na na na- na- na kwakwalwa ba mustaqim suke ba to kuma wani lokaci ba wai abin nan bane a'a kamar yadda jiki zaka ga zaka ga wani yana da dan ciwon sukari wani yana da dan hawan jini haka ma kwakwalwa ma takan tafi da irin nata abin da zai dan yi wa mutum itidal din wani lokaci wani lokaci aka yi wa mutum itidal din sai da yan kwayoyi wanda za a ba wa mutum wanda zai rage waɗansu sanadarai da suke shiga cikin kwakwalwa sai ga mutum ya ta abu iri eh, a ɗauka cewar abin nan a wata fahimta ce ko wani bincike ne a nan rashin lafiya ne shi ne da waɗansu za ka ji suna cewar waɗansu sai su ce a basir ne basir yana sa wannan waɗansu suna cewa ƙwarai waɗansu wanda za ka ga mai irin zafin rai irin da sauransu sai a ce basir kuma yakan faru to lokaci ba lallai ya zama basir ɗin ba kawai taɓa ɗan ƙwaƙwalwa ne Eh, eh, eh, eh. Eh, eh. to akwai irin wannan daga da yawa daga cikin yanzu kamar yanzu kamar za ka ga yawanci masu waswas masu yawan waswas ba wani masu jin ba ne ba wani abu ne kawai rashin lafiyar kwakwalwa eh rashin lafiyar tunani ne in aka ji aka an bashi an kwayoyi shi kenan sai ga ya dawo daidai ga wata mace ka ga ka ga irin wannan irin kamar mutum ya alwala sau goma sha biyar irin irin wannan na? a zuba kwakwalwarsa ba gaskiya ne na'am to kaga har wani lokaci wani lokaci wani lokaci sai ga har wajen masu wa'azi ma wani lokaci har masu wa'azi wani lokaci irin wa'azin da mutum yake yi yana da alaka da irin ɗabi'arsa da lafiyar kwakwalwarsa za akwai wani wanda zai yanzu kamar wanda za ka ji ana cewa sun je wani ya ce ya je ai ya zazzage musu buhu dubu na kaulasa kasan nan ba shi da lafiya ba shi da lafiya amma haka sai a yi ta mu'amala da shi akan cewa ko a ɗauka mutu tsarrif ne ko wani abin nan a hali ko nan inda ana inda da gata kamata ya ɗauke shi a kai gidan likita na'am eh haka za a ɗauka bayan kuma abin ba haka yake ba wani abu ne to kuma duk ba wani abu bane irin rashin gata ne yadda gwamnati ba ta kula da sha'anin harkar lafiya ba da gwamnati ta kula da sha'anin harkar lafiya wannan abu zai zama to kamar abu ne wanda yake yanzu kamar yanzu kamar mu anan anan alfurqan wata ran wani mai gado aka je lokaci ɗaya shiga ya kama rashin lafiya aka je aka je a ya shiga cikin koma ana tara man da su iya rasu ba shi wai yana da typhoid har ta ci har ta taɓa ƙwaƙwalwarsa ko irin wannan ɗan irin check up ɗin nan da aka yi duk shekara a biyar kamata a ce mutane ana yi komai na rashin komai rashin zafin mutum a ɗan samu a nema yawa daga cikin irin abubuwa wanda za a ga so duk za a yi maganin su ta wannan to amma ba wani duk saboda rashin gatan al'umma gwamnati ba ruwanta yanzu nan shekarar tun lokacin obasanjo alkawari a kai aka rattaba hannu a abuja cewa gwamnatocin afirka da baki daya kashi goma sha biyar cikin ɗari na kasafin kudinsu zai ga wajen harkar lafiya kashi goma sha biyar 15% 15% abin da suka ce kenan tun 2001 har yanzu ba wanda ba lokacin da budget ɗin wanda da cikin jihohin nan ya kai bakwai ya kai bakwai cikin ɗari ba yawanci ma biyu ne yawanci biyu ne biyu cikin ɗari na'am mu ci gaba mu ci gaba وقال عبد الرزاق وقال عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني yace كنت أرى أن غريب الحديث خير mun kasance muna zaton cewar gharibul hadith bakon hadisi alheri ne منه وشر sai ga shi sharri
وقال أبو يوسف abu yusuf ah, yu- ah, ah, abu yusuf alqadi من بلغ غريب الحديث wanda ya nemi gharibul hadith bakon hadisi كذب kaza ba to zai zai fada cikin ƙarya dan zai rubuto ƙarya
قال أحمد بن محمد Ahmad ibn Hanbal al-Imam Imam Ahlus Sunna yace لا تكتبوا هذه الأحاديث المدى kada ku je ku ruwaito waɗanda kada ku je ku rubu- ku rubuta A- a- alkitabatul hadith shine nema ka je ka nema hadisi ka rubuta ka je ka rubuto shi kada ku je kuna bin riwayar hadisai waɗanda suke baki فإنها مناكير domin malakiyar kuskure وعامتها الضعفاء mafi yawansu daga abdu'afa ne daga raunanan masu riwaya ne ba a samun sai daga du'afa don su yadda ba su shahara da riwaya ba
وقسم الفرد an kasa a- a- an kasa alhadithul fard أي الغريب wato algharib إلى غريب akwai a- ya zuwa ga wanda yake gharibun fi matni في متن bako a cikin mataninsa وفي da سند kuma a cikin sanadinsa أي سند ai wato a cikin sanadin hadisin وهو الحديث الذي shine hadisin da انفرد برواية برواية matnihi rawin wahid shine hadisin da rawi ɗaya ne ya kaɗaita da riwayar mataninsa الإنسان
wa ila da zuwa kuma athani na biyu أي الغريب shine wanda ya kadaita fi sanadihi qad faqad qad dinnan bi ma'ana faqad zaka iya cewa qad zaka iya cewa qad kamar yadda a- yace a cikin alfiya wa fi qadni qadni ya yace ya yace a cikin alfiya na'am aha o lokaci ya yi an da ɗauka za a kawo mana baitin alfiyar ne to mu tsaya a nan sai mu tashi wa idan tsari a amma a a mu ƙarasa tukuna don bai kamata mu tsaya a nan tsakiyar ba ko sai mu tashi a waiwayi zulakul mashhur na'am wa ila tsani ay al-gharibu fi sanadihi qad ay faqat duna matnihi banda mataninsa الحديث الذي
matnuhu ma'ruf kamar hadisin da yake mataninsa sananne ne مروي an عن ruwaito shi daga jama'a من الصحابة daga sahab- na sahabbai إذا تفرد بعضهم بروايته idan waɗansu daga cikin masu riwaya sai suka ɗaita da riwayarsa an sahabiyin akhar daga wani sahabi daban كان غريبا من ذلك to sai ya zama to garibi ta wannan fuska
ومتنه wa matnuhu amma mataninsa غيره ghairu gharib ba gharibi bane
ومثل له بحديث wa matsala lahu sai ya kawo masa misali da hadisin abdul majid ibn abi abdul majid ibn abdul aziz ibn abi rawad عن مالك daga malik عن زيد daga zaid ibn aslam عن علاء daga ata ibn yasar عن أبي سعيد daga abi sa'id al-khudri رضي الله عنه Allah ya yarda da shi
عن النبي صلى الله عليه daga annabi sallallahu alaihi wasallam وسلم ya ce al'amalu bin niyya sai a ce yanzu wani sai ya ce duk duk kuna cewa wai umar ibn al-khattab shine kadai ya kare ta gashi na samu hadisin abu sa'id abu sa'id ma ya ruwaito shi shi yana ganin kan cewa ya zo da wani abu ma sami ina bihi min aba'ina al-awwali to irin wannan to shine al-gharib to kun ga matanin mashhuri ne sananne ne al-amalu bin niyyat kowa ya san shi amma da wannan sanad din cewa riwayar abu sa'id ce wannan gharib
قال ابن سعيد قال ابن ابن سيد الناس اليعمري نعم هذا إسناد غريب يا yace wannan isnadi ne gharib كله ga baki ɗayansa صحيح wal matnu sahih amma matanin sahihi ne
وفي مثل هذا هو a cikin irin wannan ne يقول فيه الترمذي shine tirmidhi yake cewa gharibun min hadha alwajh wannan hadisi ba ne ta wannan fuska wato matanin sahihi ne amma yanda aka ruwaito shi gharibun min hadha alwajh na ولا نرى ba ma ganin wannan nau hadha nau wannan nau'in ينعكس yana yana akisu yana akasi
بحديث bi haythu بحيث يكون ta yanda zai kasance غريب
ya zamanto garibin a matani لا la سند sanad ba a sanad ba فلا يوجد ما هو غريب ma'ana wato ba a samun abin da hadisin da yake garibun ne متنا a mataninsa وليس بغريب amma kuma ba garibi ba ne a isnadi قال ibn salah ya ce na'am إلا إذا اشتهر الحديث sai dai idan alhadith alfard ya shahara أما التفرد به daga wanda ya riwa ya kadaita daga gari daga riwaya daga gare shi فرواه عنه sai ya zamanto adadun kathirun adadi masu yawa su yi riwaya daga gare shi فإنه يصير غريبا sai ya zamanto garib mashhur
غريبا متنا kuma ya zamanto mataninsa garib ne وغريب وغريب wa ghairu gharibin isnadan amma isnadinsa ba gharibi bane لكن بالنظر إلى أحد الطرفين tarafai tarafai isnad amma ta fuskar ɗaya daga cikin bangaren isnadin wato daga karshen sa kenan sai لأنه يتصل بالغرابة a bashi sai sai ya sifantu da al-gharaba في a طرفه الأول cikin farkon a a cikin gefen sa na farko يتصل بالشهرة ya sifantu da shahara da shuhura في الآخر a gefen sa na karshe كحديث الأعمال kamar hadisin al-amalu bin niyyat kun gani ومسائل farkon sa gharib ne amma karshen sa mashhur
ومسائل الغرائب التي اشتغلت عليها at-tasaniful mushtahara kamar sauran ah, wato hadisai gara'ib wanda at-tasaniful mushtahira al-mushtahara wato littafai waɗanda suka shahara suka suka kunshe su hadisan suna da yawa kamar hadisin ah, ah, kamar hadisin ah, wannan fon- ah, ah, ah, hadithin ah, sa'id ibn musayyib daga babansa daga kakansa kaga shi ma garib amma kuma ah, daga bayan shi gashi yana cikin bukhari amma garib ne a farafinsa saboda babu wanda ya waito shi sai da wannan isnadi insha Allah sai mu tashi a daga nan kenan wa yutlaqu al-mashhur ko na'am سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت قال الواقعي أرشد فصل مشهور
ai shine zamu tashi din ai ai shine wawo din da yake mata wannan daga wayan kasmul usul dan zamu tashi